idan aka yi canjin mai mulki ba in yanzu ya ga cewa ba zai yi irin wancan mulki ba zai yi irin wancan mulki da ya yi to haka ne in ma kai ma yanzu kai ne shugaban masallacin gaba daya a lokacin da ka zama liman baka iya wancan turan ba sai ka sauko ka zama alarama iya inda ka iya alaraman jinka to sai ka ja wannan mulki da sai ka abuna wallahu ta'ala ala amma da yake ga mana ya kai ne amma dai mu wajen da za a yi insha Allah ta'ala nan gaba kenan wancan gobe mu sai ta kai ba tambayar da tafiye ce akwai wasu nafilfili da ake bayarwa bayan sallar ashen menene matsayinsu a shari'a don ana kafa hujja da cewa ana dan malik radiyallahu ta'ala anhu shi ya karbo hadisi a ta ba hadisi ka kawo ba da ka kawo hadisi ne kace mana wannan hadisin ana dan malik ya karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu bincika mu gani ko mu ce abinci ko mana a gani da gaske ne anas dan mali ya karbo shi da hanya ingantacciya har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar wasu na bilbili da ake kayyadewa a ce ran kaza ga watan Ramadan za a yi raka'a kaza sallama kaza wanda yayi wannan yana da duka wannan babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan na bilbili kawai abin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam salatu layli masna masna yawa sallan dare ana yi raka biyu a yi sallama raka biyu a yi sallama yawa amma maganar cewa a ran kaza ga watan kaza wata rana ma za ka janti ma raka biyu ne sallama daya ya abin da aka take na wannan duka wannan babu wani hujja ta kamar mai ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin abin da malamai suka rubuta a cikin bai wallahu a'lam wannan mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum malam bayan ya sallama ki ne sai ana kiransa da suna nuni sannan kuma ya ga yana daga cikin sunayen Allah casa'in da tara, sannan kuma malam sauran sunayen Allah ana kiran mutane da Abdul ya tsawai da shi da shi ni kuma nuru kawai ake cewa wajen kama ce mutum Abdul Aziz Abdul Rahman makamantar su shi kuma ya ce kawai nuru ake ce masa malam ne ne hukunci ina ga ba nurun sunan Allah kenan suke amfani da shi ba domin na sunan Allah annur inda an ce ma annur sai mu ce a kai ba annur ba ne wane kai to amma yana za a yi muhammadu nur ne ke nufi ko kuma nuru ya zama nuru ke nan su suka san abin da suke nufi amma in bawan Allah ne subhanahu wata'ala ake so a jingina shi a isnadin sa ga ɗaya daga cikin sunayen Allah sai sai abdu kaza sai abdurrahman abdulhayy abdurra'uf abdurrahim da sauransu amma kai nuru ka zama nuru an ce annur kuma ya zama matsala kai ba annuru bane kai dama kace nuru ne sai maka wallahu ta'ala alam wannan ta assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam na kasance matashi ne ina matukar so na yi aure yana matukar so ya yi aure kuma ya samu wanda yake so kuma ya yace ita ma tana son sa yace suna matukar son junansu ko malam yana da sana'a wanda yana samun daidai gwargwado amma ya faɗa wa mahaifinsa domin yana so ya yi aure tun bara amma mahaifin ya hana shi wanda kuma bai san menene dalilinsa ba ya hana bai san menene dalilinsa na hana shi ba kuma hakan zai iya jefa shi cikin hanyar halaka ya ce malam mahaifinsa yana halartar wannan karatu duk azumi yace na tabbatar mahaifina yana wurin nan yanzu haka shi ne nake so malam ya taimake ni domin ya ja hankalin mahaifina ko Allah zai saka shi ya yarda da bukata ta a wannan mahaifi ga dukkan alamu in yana zaune a nan ya yi sa'an da wannan shi ne muke kyautata zato gare shi saboda ɗansa ba shashanci ya zaɓa ba ya zaɓi ya yi aure kuma yana da sana'ar yi yana samun daidai gwargwado Allah subhanahu wa ta'ala zai iya azurta shi duk inda ba a tsammani kuma sannan ya zama ɗa na kwarai a dukkan alamu game da yadda muka karanta a cikin takarda saboda yadda yake biyayya ga mahaifinsa don haka wannan mahaifi ya gode wa Allah kar ya tsayi akasin abin da ya samu daga Allah yau kar ya dawo wa kansa sabanin abin da Allah ya hore masa na baiwa ɗansa yana masa biyayya har akan aure ya fi shi sama da shekara guda to me yake bukata ɗansa yi yana so ɗansa da kansa ya ce zai iya fadawa cikin halaka ya kamata wannan mahaifi ya kula yawanci wasu sukan wuce gona da iri akan haƙƙin da Allah ya ba su akan yayansu wani sa'i sai mutum ya wuce gona da iri duk lokacin da kai sa'a dan kai zama mai kula da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ta wajen bin alqur'ani yana halartar guraren alkhairi karantarwa da makamancinsu sai ka gode wa Allah duk abin da zai taimaka masa wannan san mai irin wannan sifa da a ce ba shi da sana'a ba shi da komai in mahaifin ma yana da hali da ya kamata ya masa aure in yace yana son aure ba ma wai shi da kansa yau kansa aure ko ya rike kansa saboda yana da sana'a ba in yana buƙatar taimako ma a gurin mahaifin ya dace sai mahaifin ya masa to haka mahaifa su rinka kula da irin waɗannan abubuwa kan su rinka cirdewa akan abin da ba su da hujja la daga Allah subhanahu wata'ala wala min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su cije kawai kisa son rai ko wani lissafi lissafi na rayuwar duniya wadda ma an zala Allah bi hamin sultan za ka an tsaya a yi abin da ya dace aure shi ne maslaha ga rayuwar wanda yake bukatan aure musamman lokacin da yake da hali za ka wannan mahaifi ya janye wannan ra'ayi nasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwa man istata'a minkum al-ba'a ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wanda ya samu dama ya yi aure ya ku taron matasa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki au kama kala sallallahu alaihi wasallam haka bai kamata ba shi kuma ya ce wani abu daban ko ya hana matashi aure ko ya hana dansa aure ya kamata ya lura da wannan Allah subhanahu wataala ya samu dace idan har ma yin yana nan mun faɗi ayyawa abin da za mu iya faɗa muna fatan Allah ya sa ya gane kuma Allah ya sa ya bar shi da mun san shi da mun je har gaban sa mun faɗa saboda haka kaga mun yi ma iya abin da kace so a faɗa muna fata Allah ya samu dace Allah ya samu mahaifi ya gane wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce mahaifina na daga wandona shine sai yace zan shigo masa da wani dabi'a a cikin gida shine sai yace dole dole sai na sai sai na take wandona in ba haka ba zai tattara wanduna na ya kona su shi yanzu malam menene mafita amma a gaba ta biyu kuma sai ce abin da ya jawo ya faɗa min wannan magana na je makarantar boko na shiga cikin makarantar sai wani malami ya ce min kai zo nan wannan wani irin wando ne sai na ce masa kamar yaya sai ya ce min har haka ma za ka gaya mu za ka ce min kamar yaya sai na ce masa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce za ka nuna mana sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ni kuma na ce masa sai na ce masa ma asfala minar ka'abai ma asfala minar ma asfala minar ka'abai minan minal izari finnari sai ya kira wani malami sai ya ce masa kaga wani yaro kaga wani yaro ya taho da wando tirifata zai ce mana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to gaban farko cewa mahaifi ya ce dole sai an sauke wannan mahaifi ba shi da al'umma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya daga wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma ba a sassauci game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da manzon Allah ya ce ayi wani ya ce kar ayi nan ba a biyewa wani din ko da duka mutanen duniya ne suka taru a gefe guda suka yi karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gefe guda ba a daukar ta mutanen duniya domin tasu ita ce farfa ta faɗi warwas matukar ta yi karo da ta manzon sallallahu alaihi wasallam to amma a nan kuma karo na biyu kai kuma ka yi rashin ladabi sunnar manzon Allah ba ta koyar da rashin ladabi ba ta koyar da rashin ladabi ba shi za wani sa'i garin rashin ladabi yakan sa mutane su jefa kansu cikin halaka har a kasa fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga malamin nan yadda kake masa alhali ana umarni da girmama malami da girmama na gaba a shari'ar Allah ayoyin Qur'ani da sosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna umarni da haka su kuma ya ke nan zaka yi ya zaka yi da su dukkan ijma'in magabata salaful umma shine girmama magaba na gaba matukar bai kira mutum zuwa ga sabon Allah ba anan malami nan bai ce ma da farko komai ba kawai tambayar ka yi game da wannan sai ka ce masa kamar yaya wannan ba na da ba a matsayin mai koyar da kai ka ce masa kamar yaya ko sai yaya da ka zo cikin usulubi mai kyau da ya fahimci sunna shi ma wannan shine kuskuren ka kai kuma da ka turo wannan shi yasa wata kila baban ka ya kasa ganewa wata kila malamin ya je ya gaya masa lokacin da malamin ya gaya masa kai kuma baka nan bayanin da malamin zai masa daidai da irin yadda ya fahimta ne kai kuma kai ne ka takaro wannan abu saboda haka ya kamata matasa abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya dace sau da kafa amma ai amfani da usulubi mai kyau ud'u ila sabili rabbika bil hikmati والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن duk lokacin da wani yace zai ja da kai a litati ya ahsan sama da kyawun irin usulubin da ya maka ya kamata kai don haka a lura da wannan wallahu ta'ala ala muna ba ta Allah za a dace insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin wannan sura ta al-anfal aya ta biyar muna ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ayoyin da suka gabata wanda aka karanta su a baya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa ganima al-anfalu lillahi war rasul ganaim gaba daya Allah da manzo sai yadda suka ce duk a tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai raba wannan ana tabbatar da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai kamar da Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana kamar da aka karanta a baya duka sun yadda da hukuncin Allah da zartarwar Allah kuma sun tara ganima suna jiran sai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi doka azin a rinka lura da darussa a cikin wannan yakin badar na farko dukkan sahabbai sun yi ijima'i wajen biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya musu fattakullaha wa aslihu za ta bainakum sun daidaita kasuwa uku da suka yi nan sun dawo sun haɗe sun nisu kuma sun bar ganima gaba ɗaya sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya in ya ba wa wane shikenan in bai bayar ba shikenan domin rabon gaba ɗaya Allah ya mai da shi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna ma cewa mutane ba za su zama musulmai na kwarai ba har su iya cin nasara a jihadi in sun fita jihadi sai in sun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi ka'idoji sun tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zabe shi sama da duniya da abin da yake cikin ta ko sun zabe shi sama da sauransu wannan abu na farko kenan sai Allah subhanahu wataala cikin wannan ayoyin sai yana nuna mana fita yakin badar din yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fita yace kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wannan kama akhraja ka din maloci ta faɗin bayanai daban-daban kamun din kadai ma menene ma'ananta kama akhraja ka rabbuka min baytika bil haqq amma in muka tara sai mu dauko kawai wani bayani guda cewa wasu duka cewa wasu ce ulaika humul mu'minuna haqqan sai a dora kama akhraja ka rabbuka min baytika bil haqq wasu ko sun ce yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu ثابتة لله والرسول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وذلك سكره معنى آية وكما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق للي آي كوي شيني إن الله معنى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين شيني وأطيعوا الله ورسوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وتمعنى كبي الله سودك ما kuri manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kamar yadda ya faru lokacin da Allah subhanahu wataala ya fitar da kai daga gidanka bil haqqi don tabbatar da gaskiya lokacin da za a ci yakin badar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai labari ya zo masa akwai yan fatauci da suka je kasar sha daga cikin jama'ar makka ƙuraishawa sun tafi kasar sha suna dawowa sun ci riban kasuwanci sun sayar sannan su waɗannan sahabbai sun fita daga garuruwan su fidda su aka yi aka danne dukiyoyinsu aka kwace dukiyoyin suka bar dukiyoyin suka bar wasu ma sun bar iyalansu wasu ma har 'ya'yansu sun bari suka bar duk abin da suke da shi su haifi ibn sinan ar-rumi da yazo fita aka ce ko naira ne bai zai fita da ita ba shi ba ba manke bane ma ba dan makka bane sannan kuma a makka ya samu kuɗi don haka ba za su bar shi da ko kobo ba duk ya bar shi a gurin nasu ne suka bari suka kaura neman yardar Allah sannan suna masu taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rike addinin su sun tabbata akan tauhidi da aqida to lokacin da suka fita shine lokacin da waɗannan 'yan fatauci na ƙasar abuna 'yan fataucin Qurayshawa mutanen Makka suka tashi dawowa daga Sham sai labari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya masa izini cewa ya ce wa sahabbai su fita su je su tare waɗannan 'yan fatauci din a hanya ma'ana yadda suka kauro nan suka bar dukiyoyinsu a can to za su iya karɓan wannan dukiyoyin daga hannun waɗannan 'yan fatauci ɗin idan suka karɓa zai zama to sun amfani da shi a madadin abin da suka bari a baya da kuma irin zaluntarsu da aka yi da koransu da aka yi da kuma irin tsanani da suka sha wannan Allah subhanahu wataala ya san ya sanar da manzo kuma ya yarda cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita don taron wadanta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya gaya wa mutane cewa a fita ga ‘yan fatauci can suna dawowa. Lokacin da suka fita suna hanya sun fara tafiya sun tafi nesa sun je wani wuri da ake ce masa Zafran. Da suka zo wannan wuri sai Allah ya aiko labari ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba shine shugaban Qurayshawa. Abu Sufyan ya ji labarin fitan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa za su tare ‘yan fatauci shi kuma ya ta na jirgina mai sama da mutum dubu waɗanda suke ɗauke da makamai manya-manyan miyagun makamai su kuma za su zo don su kare wannan ‘yan fatauci nasu su kuma yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da suna da suna lokacin da suka tashi fita ba su san cewa waɗannan za su ji labari ba ba da su shiryo runduna za ka nan suna da suna ba su shirya suka ɗau makamai ba a kawai za su je da su kare waɗannan su gina kawai su samu abin da suka samu na dukiya kuma wannan da izinin Allah wasu za su yi tunani ce a ya za a ce su haka kawai sun tafi fata wuce a kwace dukiyarsu wannan ba fage da makami ba ne za ku bayyanci wannan abubuwan insha Allah ta'ala sannan abu na biyu ba kuma ta'addanci ba ne a kan dukiyar waɗancan za a kuma fahimci wannan insha Allah ta'ala a gaba kaɗan cikin karanta wannan kisa kuma sannan me makasidin shari'a ba kuma a je a ɗau makami su ko suna dawa daga kasuwanci a tsere su a sassare su ko a kukkona su a kwace duke ba ne wannan ma ba shi ba ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fita da makami ba suka kama hanya suka tafi sai da suka je tsakiya wannan guri da ake cewa zafran sai Allah subhanahu wataala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Sufyan ya ji labari kuma sannan ya shirya runduna sun kuma kamo hanya suna nan suna tawowa rundunar da ya shirya sun san hanya sosai za su iya zuwa hasi a takin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba da kariya ga wancan ƴan fatauci da rundunar ƴan fatauci shi ne lokacin da labari ya zo Abu Sufyan ya shirya runduna mai mutum sama da dubu sun kuma kamo hanya sun tafi sai Allah subhanahu wata'ala yake ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta masa wannan bayani shine kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wasu yankin mu'minai da kari nuna suna kyama suna kyaman fitan sun ki haka sun ki wannan fita ne in fitan da suka yi ba ana nufin tun farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su fita zuwa ga haɗuwa da ayi wato inna yan fatauci ba ba tawagar yan fatauci ne suka yi kyaman haɗuwa da ita ba a'a bayan sun fito sun yi nisa a tafiya sai Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa Abu Sufyan ya shirya runduna wanda sama da mutum dubu ne a cikin runduna kuma kowansu da makami sannan suna kan ababen hawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita ne da mutum 310 313 ko 14 ko 15 iya adadin mutanen su kenan sanan ba makami wancan ko sun wuce mutum dubu in sun wuce mutum dubu ma'ana sun ninka waɗannan sau uku kenan to shine sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan gurin yace ku taho ku tsaya sai suka taho suka taru a gabansa sai ya tsaya yana bai musu hudu ba yace Allah ya sanar da shi cewa Abu Sufyan ya shirya runduna mai mutum dubu a sama da dubu suna ɗauke da makami suna tahowa yanzu yaya za a yi me kuke ganin za a yi wasu daga cikin mutane sashin ansarawa suka ce ya rasulallah tun farko baka gaya mana sun yi shiri ba baka sanar da mu za su fito da makamai ba ko baka sanar da mu yaƙi za a je ba kaga ashe asali ba fita za a yi aje yaƙi ba ko ba fita za a yi aje ta'addanci ba a kawai abin da ka sanar da mu za a je haɗuwa da iyin wayannan tawaga na 'yan fatauci to yanzu yaya za mu iya karawa da su ya rasulallah mu a ganin mu mu ja da baya mu koma sanar sulallah sunai sai ashiru alayya ayyuhan nas ku ba ni shawari ya ku mutane sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tashi fata kallama fa ahsana yayi magana yayi magana yace ya rasulullah wannan al'amari ba abin da zamu ce mu ba za mu gaya maka irin abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba cewa in za anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun mu abin da zamu ce maka izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilun sai zauna sai umar radiyallahu ta'ala ya tashi ya fi ya rasulullah sai sai faɗi magana fa ahsana misla ma qala abubakar ya faɗi irin abun da abubakar radiyallahu ta'ala ya faɗa ya ce ya rasulullah ka tafi ka zartar da abun da Allah ya umarce ka muna tare da kai ko ina za sai umar ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ya ku mutane ku bani shawari sai al-miqdad ya tashi ya ce ya rasulullah mun yi imani da kai mun yadda da abin da ka zo da shi cewa gaskiya ne daga wurin Allah don haka abin da muke faɗa shi ne duk abin da kaga cewa Allah ya umarce ka da shi muna tare da kai duk abin da Allah ya ce ka yi inda za a ce mu tsallaka zuwa ga abunan ƙasar Habasha in za ka ja mu tafiyan kafa in dai umarnin Allah ne sai ka ja mu tafiyan kafa har ƙasar Habasha muna tare da kai za mu bi ka har kasar habashi sanar salar sanar ya yi farin ciki sai ce a shiro alayya a yuhan na ya ku mutane ku bani shawara sai sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala al ansari yana daga cikin ansarawa sai ce ya rasulullah ko dai mu kake jira mu yi magana saboda duk wanda suka yi magana da su muhajirun ne sai ce ya kake ka saki cewa a baka shawari a baka shawari ko dai mu kake nufin mu yi magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ajal ware ko nake jira abinda wannan yake nunawa shine tsofaffi masu tsofin experience suna da bambanci da sababbi masu sabin experience a ko ina ne saboda haka duk inda ake gwagwarmaya seniority musulunci yake tabbatarwa duk alkur'ani in ka bude shi daga farko har ƙarshe ba za ka taba ganin inda Allah ya ambaci al'ansar kafin ya ambaci al-muhajirun ba kullum sai ka ji sai al-muhajirun sana ke cewa al-ansar duk an ka duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba jin inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Umar da Abubakar sai da ka ji ya fita tare da Abubakar da Umar saboda me bambanci wajen maintaining seniority ake wato ana tabbatar da na gaba yayi gaba kullum na gaba shi da gaba ba a yadda ba na baya ya ji cewa shi ma shi ne a yanzu misali muna da malamai a garin nan yanzu kawai idan Allah ya sa da wata kila za mu iya sanin wani abu da su wata kila ko ba sani ko kuma sun manta sai mu ce a mu mu ne wane kai wallahi har abada malaman ka malaman kai muna da malamai da su a Sheikh Usman Isa Tadiyawa malamin mu Sheikh Sayyid Imam malamin mu mun zo har gaban su mun zauna Sheikh Usman Isa Tadiyawa yana tafsiri a layin sarkin Bolari lokacin da nake zuwa wani tafsirin gajeren wando ne wani tsaya ciki yanzu misali in an zo nan an taru ana sauraron tafsiri shi ke da sai manta da girman sa ina shi ya sani hafiza Allah ta'ala ko a yanzu din nan kin yanayi ya kai yanayi muna zuwa gare shi Sheikh Hamza Adam malamin mu ne sheikh a salih sadauki limamin masallacin koban sarkin bolari malamin mu ne ina tuna ran da babana ya sani a gaba ya kai ni gabansa yace na ba ka shi amana a karantar da shi alqur'ani yana nan a raye har yanzu din dattijo to wannan duk abin da zaka sani ko duk inda zaka je a duniya wa'annan su ne asalinka saboda haka su ne asalin mu muka ko muna ji da su muna takama da su har yanzu din nan muka je gurin su na tuna shayar sada sadauki ba da na je gaishe shi ya ce yawa ga wata matsala a kan madina zo zo zo zo sai ce wanda suke zaune tare da shi sun zo daukan karatu ga wanda zai ba mu falala da bayani na gaskiya akan madina mu saurara mu sai haka ya yi dika da riba wallahi ƴaƴansa ƴaƴan ƴaƴansa gaba da yayuna ne sama sama sosai su abubakar da sauransu mala abubakar da wai amma tawazu irin na malamai to suna nan malaman mu to ma'ana na gaba ya yi gaba na baya kawai ya yi biyayya sai a samu zaman lafiya to wayannan su malaman akwai irin su da yawa malaman ba gare irin su Sheikh Adam da Goro duka wannan malaman mu ne mu da daga junior secondary school lokacin muna junior a nan sai na wuce shekarar wani na bashi hadda kafin da gangara fanta mi da ke duka wannan malaman mu ne su Sheikh Muhammad Sani Muhammad duk muna ji da zuwa yanzu suna nan a raye to wannan muna alfahari da cewa su malaman mu ne ko ba ko ina za a taka aje ina su ne asalinka in ka manta da su ka faɗi mana to shi yasa muna nan tare da su to shi yasa Allah yana nuna mana wannan alqur'ani wannan ladabi ne na alqur'ani kullum Allah sai ya ce almuhajirin yake cewa ansar sai ya faɗi almuhajirin sai yake cewa ansarawa wannan yana nuna bambanci tsakanin na gaba kafin na baya to haka kullum in za ka yi mu'amala a guri a yanzu a jami'a nan ba mu da waɗanda mun muka karantar da su sannan kuma ɗaliban mu ne yanzu ko sun zama malamai su ma a jami'ar muna kuma tare da su in za a yi mitin tare za mu zauna a gansu in za a yi kaza tare za a zai abin wannan daidai ne falala ne daga Allah subhanahu wataala abun albari ne da godewa Allah a ce wanda ka koyar da su sun dawo su ma suna koyarwa don haka ko da ka rasu wata nan baka nan za a samu magada abin da muke jira magaji a tafsiri in ba ma na wata rana saboda haka wata rana dole kawai waɗanda ka karantar da su sun gaje ka wani abun albari in ka yi domin Allah har bayan baka nan abun da suke yi din na ilimi da ilmantarwa to yana nan yana tsoro a cikin mizaninka ya daga cikin sadakatun jariya to ce za amma ina za su mana rashin kunya yanzu zai mu taka musu birki gaskiya mu ja a kudakata har best life mun koyar da su to daga kudakata na sai mu taka musu birki Yau in kuma mutum ya dagawa zai dauka sai mu ce to je ka in dai dagawa ne bismillah je ka amma in mutum zai ladabi yayi biyayya to har yanzu muna jin su a jiki su ma suna jin mu a jiki da yawa daga cikin su zaka ga har yanzu suna jin cewa eh lalle waɗannan malaman su ne shi za kullum an ce ga na gaba to na baya yabi na baya yabi idan na baya yabi matukar ba wajen sabawa Allah ake jagorantarsa ba to yabi in kuma ya ga kuskure to ya faɗa cikin ladabi sai a gyara haka ake so sai a zauna lafiya in ana irin wannan tafiya to shi za annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ashiru alayya ayyuhan nas ashiru alayya ayyuhan nas ba komai yake jira ba muhajirai ya san imanin su ya san karfin imanin su ya san abin da suka jajirce ya san abin da suka jure to yanzu yaya an sarawa kuma sai sa'ad ibn mu'az sai ya fahimta kaji irin kwazo irin na sahabbai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana a gaban su sun san me yake so yake fiskan sa kawai in sun gani da kallon da yake suna gane me yake nufi to kace aturiduna ya rasulullah mu kake nufi ya manzo Allah yace ajal mu nake nufi sai tashi sai abadadin ansarawa yace ya rasulullah amanna bika mun yi imani da kai wa saddaqnaka mun gaskata ka wa shahidna annaka ala alhaq wa anna ma jita bihi huwa alhaq mun ce da cewa lalle kai akan gaskiya kai kuma abin da ka zo da shi shine gaskiya wallahi in za ka shiga cikin kogi ka tsallake a cikin ruwa za mu shiga tare da kai don haka mun shirya muna tare da kai alaihi sallallahu alaihi wasallam sai farin ciki suka ce sai muka ga duk abin da yake fiskansa ya yaye ya ji daɗi da abin da tsalibin mu'az ya faɗa sannan ubadan da bin sami shi ma daga cikin ansarawa ya shi ma yayi magana kai dukkan ansarawa sai suka ce kai da ma dukkan mu cewa muka yi mana irin abin da tsalibin mu'az ya faɗa ma'ana sun yarda da maganar tsalibin mu'az a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane matsayin sahabbai a matakin imani za su iya zaben sa akan duniya da abin da yake cikinta za su zafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqasidul shari'a cikin fitan wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wajen tafiya yakin badar wanda ita ce mafi mahimmancin yaƙi a doron ƙasa shine ka gane na farko sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa babu wani abu na tsantsan ko kwanto ko miskala zarratin game da imanin almuhajirin wal ansar a wannan gurin da yake tsaye da gane wannan Allah ya gane da shi wannan na biyu ka gane cewa waɗannan mutanen sun jefar da duniya bayan bayan su saboda me ga irin maganganun da suke faɗa na uku maqasidu shari'a da abin da Allah subhanahu wataala yake so shine tabbatar da tauhidi da aqida a bayan kasa sama da zubar da duniya bayan kasa tabbatan tauhidi da aqida shine Allah yake so shi za ake so a gwada yanzu ga waɗancan an san adadin su Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam su sama da dubu ne waɗannan kuma su ɗari uku da goma sha ne amma kuma ana tambayan yayan suke ji a jikinsu suka tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jajircewa abu na hudu da ake so a gane a nan shine jajircewa akan imani ta yadda mutane ba za su ci nasara ba har sai sun tabbatar da cewa Allah da manzonsa da bin dokar Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da tsarin Allah da manzo shine yafi soyuwa a gare su saboda duk wani manhaji saboda duk wani tsari in dai manhajin yayi karo da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sahabbai suke kai kai kuma suka gane cewa adadi da yawa da mu- da makami da kurari da hayaniya da maganganu da barazana da sauransu ko a kafafen rediyo ko a kafafen yada labarai ba shi ne ba a'a imani da yake cikin zuciya na tabbata akan aqida da tauhidi bisa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba wannan shi ake so a tabbatar mana wajen tsayuwar ma'ana kafin ku bi ta jihadi sai kun tabbata akan wannan in kun tabbata akan wannan kuna iya tsammanin nasara wannan shine mataki na farko shine Allah yake faɗi kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna kaseer wa inna fariqan min al mu'minina lakarihu amma Allah ya ambace su mu'minai amma yace lakarihura suna kyaman abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su akai na cewa a fita amma kuma Allah ya ce musu su mu'minai ne saboda me yanzu muke gane imanin nasu saboda me irin maganganun da suke faɗa sai Allah subhanahu wataala ya ce yujadilunaka fil haqqi بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق سنة جاية لكي تكون قسيا تكون قسيا شيني الحق أنا وسمع المسكة تكون كلا واجا yunar da za a kara da ita ai lokacin da suka fito ba sun fito ne da shirin cewa akwai runduna mai mutum dubu mai makamai wanda za su kara da ita ba To a nan kuma sai gashi Allah ya sanar da su cewa ga farin duniya can mutum sama da dubu ne a cikin ta ko dukan suna da makamai ko sun shirya sun zo za su kara da. Sai sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya za a yi kafin su yi wa'incan maganganun kenan Allah ya bada labari ya jaji duniya ta haƙi ba da ma ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut kai ka ce ana jan su ne zuwa ga mutuwa domin me runduna ce mai sama da mutum dubu su ko su da shi da goma sha ko rundunar dukan su kowa da makami ko suna da mahaya waɗanda suke da dawakai da manya-manyan ababen hawa amma gashi an ce su je su kara da ita wannan akwai abun tsoro cikin haka amma tun da neman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ke dan su su riga sun bayyana imanin su wannan bayanin aya din da wannan aya ta gaba da ita ma'ana kama akara da rabbuka min baitika bil haqqi bil haqqi wa innaka fariqan min al mu'minina karihun yujadiluna يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون duka wannan wajen lokacin da suka fara farkon lokaci suke jayiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna ganin cewa a abu ba mu shiryo don yaki ba muna ga a koma ko suna cewa kaza suna cewa kaza daga baya bayani da imani ya rinka tabbata gare su har sai da Allah ya tantance ya zamar da dukkan abin da zai zama ba daidai ba a gare su ya wanke su ya tsarkake su ya tabbatar da su akan imani suka tsaya suka jajirce wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai Allah ya gane cewa eh lalle waɗannan mu'minai ne na gaskiya yakin badar shine yaki karo na farko da aka fita don haka dole ne a tantance imani masu imani ba a buƙatar yawa ba a buƙatar makami ba a buƙatar wani abu kai ba ma sai an shirya daga gida ba a hanya ne aka sanar da su cewa fa yanzu yaki za a yi kana nufin Allah bai san gaibi ba ne bai san san cewa wa'inda za su shirya ba bai san cewa wa'inda mutum dubu sama da dubu za su zo da shi ba amma ya bai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa waɗannan za su fito da maya- makami da adadi mai yawa wanda ya ninka kuku ba ya bai sanar da shi tun a gida yayin wannan shirin ba saboda wani abu da Allah yake so ya zartar ya kabi Allahu amran kana mafula me Allah yake so ya zartar shine tabbatar da aqida a doron kasa mutane su gane cewa menene makasidin shari'a cikin fita yakin bada abin da ake so a gane ke ba wai ana so a a ce a a kaza kaza ya kamata mutane musulmai ku rinka fahimtar wa'annan ayoyi ku rinka fahimtar wa'annan ayoyi da makasidin shari'a ko ku rinka fahimtar menene aqida kai menene ma manufar a fita yakin bada ya kamata ku gane wannan kar a rika dauko ayoyin alkur'ani a kasa gane ayoyin alkur'ani a je a yi wani aikin da ba daidai ba a gane ayoyin alkur'ani ku dau darasi cikin wannan abubuwan ku gane menene Allah ya nufi cikin wannan abubuwan ku karanci yakin badar sosai ku karanci waɗannan ayoyi na suratul anfal sosai ku samu malamai su bayyana muku bayani na gaskiya ku duba littattafan tafsiri tafsirin ibnu kathir tafsirin shaukani tafsirin ibnu jarir sabari tafsirin ibnu abi hatim ku dawo idan baya baya har azwabul bayan fi izahil qur'an bil qur'an shi ba cikin tafsiri ba amma ku duba izahil qur'an bil qur'an ne ku duba tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir ta ku rika ganin bayanai ku duba abunan babobi wanda imam bukhari rahimahullah ta'ala ya ambaci ya ambaci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke bayani akan yakin badar ku duba waɗannan sannan ku duba abubuwan da malamai suka bayyana wajen sharhin kafin ku ce komai ku gane saboda in kai abu daidai da yadda Allah yake so shikenan ko kana rayu ko baka rayu kana kan manhaji na musulman Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zaka samu lada cikakke da zaran ka kuskure wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan kuma ba magana ta baki Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce ne
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
a nan rundura guda biyu ne su sun fito wa'inta sun fito daga sham yan kasuwa ne ba makami ba komai su masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba makami ba shiri waɗannan yan kasuwa ne kawai da kayan kasuwanci nan kuma waɗannan su kuma daga makka suka taho sama da mutum dubu kowa da makami su ko don so su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san da zuwan wa'inta Allah ya san da tawon wa'inna kuma da izinin sa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito amma bai gaya musu tun a gida su dau makami ba bai gaya musu su shirya ba bai gaya musu tanadi ababen hawa ba a sai da suka zo tsakiyar hanya ana cikin tafiya yace to ga yabu da hali yake ya sanar da manzo kuma yace ya gaya wa mutane manzon kuma da ya bayyana sallallahu alaihi wasallam yace ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawari ya ya kamata a yi wannan da ya faru sai Allah subhanahu wataala ka san shine allamul ghuyub ya san duk abin da yake cikin zuciyar kowa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa iz ya'idukum Allah ihda qa'ifatayn annaha lakum sai Allah ya aiko wahayi da malaika Jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin runduna biyu za su haɗu da ku za ku kara ma'ana wannan sun taho 'yan kasuwa ne 'yan fatauci ne suna tahowa daga sham waɗannan ko suna zuwa daga makka sai Allah ya ce ɗaya daga cikin rundunoni biyu ɗaya daga cikin tawaga biyun nan za su haɗu da ku wanne kuke so su haɗu da ku shiru kamar Allah ya yi tambaya wanne kuke so su haɗu da ku tare da cewa Allah ya san abin da yake cikin zukatan sahabbai sai Allah ya ba su labari sai Allah ya ce wa idh ya'idukumullahu ku tina lokacin da Allah ya muku alƙawari ihda ta'ifataini ɗayan yanki biyu ɗayan runduna biyu dole sai kun haɗu da ɗayan runduna biyu wacce ce masu makaman kuke so ku haɗu da su ko kuma masu bulus ɗin kuke so ku haɗu da su amma dai Allah ya muku alkawari wa iskatina ya'idukumullah lokacin da Allah yake muku alkawari ihda fa'ifatayn ɗayan runduna guda biyu a cewa za su haɗu da ku Allah ce wata wajibuna annaha lakum cewa ɗayan dole ɗayan nan sai ta yi karo da ku annaha lakum ɗayan biyu za su haɗu da ku wata wasura Allah ya sai kuka rinka buri da so da sha'awa a zuciyarku anna ghayra zati shaukati ba wanda suke da makamin ba wa marasa makamin takunu lakum Allah ya sa ita za ka roba Allah ki bada labari Allah ya san wanne suke burin su haɗu shine waɗancan marasa makami din suna jin tsoron haɗuwa da masu makami ko ba haka ba Allah ne baka labari kar wani ya juya ce a ashe raba gere to waye baka labari Allah ne baka labari to ba ragantaka a cikin su bari ka gane cewa ba ragantaka Allah subhanahu wataala ce wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lahu wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati Allah yana son ya tabbatar da gaskiya bi kalimati da kalimominsa wato da hujjojinsa da tabbatarwarsa menene Allah ke so ya tabbatar na gaskiya wallahi shine tauhidi da aqida ba zubar da jini ba ta yaya za ku gane za ku gane abinda Allah yake nufi shine kun san mutum dubu da goma sama da dubu ne suka taho amma da labari a can nan kuma mutum dumbin jama'a ne tawaga yan kasuwa suka taho su ma duka su kafirai wai ma sama da mutum dubu nan dukan su kafirai nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 313 amma sai Allah ya ce mana anan wata wadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum ku sahabbai kuna so waɗanda ba su da makamin su haɗu da ku Allah ya muku alƙawari dole sai ku haɗu da ɗaya ku sai kuka zama burin ku Allah ya haɗe wanda ba makamin bane Allah ya sa ƴan kasuwan ne za mu haɗu da su Allah ya sa su za su riga mu su za su riga isowa ba wa inda masu makamin ba Allah yake baka labari sai ya ce wa yuridu Allah Allah kuma yana nufi ku ga burin ga burin sahabbai Allah ya gaya mana ko ba haka ba ga tsarin kafirai Allah ya gaya mana ga tsarin tawagar yan kasuwa Allah ya gaya mana amma shi kuma ga Allah shi kuma manufarsa shine wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa menene yuhiqqa al-haqqa shine tabbatar da tauhidi a bayan kasa wa yakaba dadira bi kalimati wa yakaba dadira al-kafirin ya yanke alfahari ya yanke karshen kafirci karshen kafirci shine manya-manyan miyagun masu fada a cikin kafirci masu iya shirya makirci masu iya shirya tsiya masu iya shirya duk abin da baka tsammani su din ne kawai Allah ya so a kashe a yakin bada shine wa yuridu Allahu an yushikka al-haqqa bi kalimati sai ce wa yaqta adabir al-kafirin ikba'u dabir al-kafirin anan ikba'u dabir al-kafirin anan shine yanke asalin asalin tushen waɗanda su ne ɗan almundana ɗan shirya tsiya in dai suna nan a raye a bayan ƙasa ba za a iya samun zaman lafiya ba ba za a iya samun abinan tauhidi ya kafu a bayan ƙasa ba in dai wa innan tsirarin suna nan to shine wa ya kaɗa a dabiran kafirin shine a kashe wannan tsirarin shine manufar Allah subhanahu wa ta'ala ko zame sa wannan abun ya tabbata a cikin wannan nassin ayoyi yakin badar mutum nawa aka kashe eh mutum nawa aka kashe a yakin badar mutum nawa kuma na mana ko ku karanta tarihi ba ne mutanen history ba sanar ne ko ba ku karanta wannan history din wani history kuke karantawa to mutum saba'in aka kaje ko ba haka ba mutum saba'in mutum nawa aka kama fursunonin yaki mutum saba'in aka kama sannan mala'iku sun sauko a yakin badar ko ba sauko ba mala'iku nawa ne suka sauko a yakin badar dubu a mutum nawa ai mala'iku nawa alfin alfin minar mala'ikai sai dai ya ce murdifin a wata kira a murdafin in ka ce murdafin ko da ke ba mu iso ayar ba mutum dubu biyu ai mala'iku dubu biyu in ka ce murdafin in mun zo gudu za mu yi bayani insha Allah ta'ala in ka ce murdifin mala'iku dubu daya ɗari biyar jagoran su shine mala'ika jibril ta daman manzon Allah suka sauko sallallahu alaihi wasallam ɗari biyar jagoran su shine Mika'il hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito Ali ibn Abi Talib yace ina hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku ɗari biyar suka sauko karkashin jagorancin mala'ika Mika'il ina abunan Abubakar yana daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku ɗari biyar suka sauko karkashin jagorancin mala'ika Jibril amma mutum nawa ka kaje kuka ce sabai mala'iku nawa du mala'ika Jibril shi kadai sai iya kifa duniya sama ya koma kasa kasa ta koma sama mala'ika jibrilu shi kadai in aka ce masa ya kashe mutanen duniya a yau kafin kiftawan kilo zai iya kashe malakul mau in aka ce masa dauran mutanen duniya yanzu nan gaba ɗaya mu kafin kasa da minti ɗaya wallahi Allah ya ce dauran mu malakul mau shi kadai zai iya daukar mu gaba ɗaya da mutum duniya to amma ya aka yi waɗannan mala'ikun sun sauko don taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'incan ko su sama da dubu sun zo amma aka kashe mutum saba'in kadai mutum saba'in fursunonin yaƙi ɗari takwas da nawa kenan suka saura ɗari takwas da nawa ɗari takwas da nawa ɗari takwas da talatin su ko suka gudu suka koma gida tare da cewa mala'iku dubu sun dogo amma mutum ɗari takwas da talatin suka iya guduwa suka koma maka kai duka wannan abu ne da yake su bai kuka gane a cikin wannan bai makasi da shari'a lirhikkal hasa wa yubtilal batila me lirhikkal haka shine tabbatar da tauhidi a bayan kasa bayan tabbatar da a can zubar da dumi sallah Allah yake so malaika ɗaya zai iya kashe wa'innan dubun ko ba haka ba kai ba ma wa'innan dubun ba duk kafirin duniya a wannan lokacin malaika ɗaya zai iya zubar da su amma sai gashi malaikun dubu sun sauko me ya hikima cikin saukan malaikun dubu sai mun zo ayan da Allah yake tabbatar da sun sauka za ku yi hikima cikin saukan malaikun insha Allah Allah ya samu gani malam ku rika fahimtar alqur'ani kar a rinka yi wa alkur'ani ta'addanci kar a yi wa alkur'ani ba daidai ba a koyi qur'ani a karanta qur'ani a gurin da suka san qur'ani mu ma dalibai wani sai suka ji kamar mun sani amma ina wallahi akwai qur'ani wajen wanda suka sani muna karanta tafsirin alkur'ani aya guda wani sai sai an dauko littafin tafsiri sama da ashirin a ce ga wanda wannan yace ga yanda wannan yace malamin tafsirin kaga wani sai ya dau wani ra'ayi mu mun dau wani ra'ayi a ce wannan a ce wannan wani zai a bar mu sai gobe mu sake dawo fatiha cikin kitab sai da muka yi wata uku ba mu gama fatiha ba wata uku ba muna karatun fatiha ina da kafin mu zo iyaka na gudu wa iyaka na tsaye sabista guda muka kare karshen sabista ne aka yi gaggawa aka kare ta fatiha aka gaya mana to ku je ku duba kaza da kaza ku je ku karanta tafsiri karantawa na gaskiya to ba kawai da ana ta abu nan ba in ka samu aya ka karanta shike da kawai ka zo kai ma ka samu jama'a shike da sai a koma gefe a jama'a ba laifi bane in Allah ya sa akwai albarka a ciki amma a tabbatar da su akan gaskiya Allah ya sa mu dace Allah ya yi hikal hakka wa yubtil al batila wa law kariha al mujrim Allah ya yi haka ne bi hikal hakka don ya tabbatar da gaskiya gaskiyar ita ce tauhidi kada ta Allah subhanahu wataala abinda Allah yake so gaba daya doron kasa shine dukan mu mu zo masu aƙida kyakkyawa mu koma mu shiga aljanna haka Allah ya zuwa amma ina sai gashi an yi kai ba kwa tuna cikin 830 din da suka gudu aka zo aka samu su Abbas ibn Abdul Muttalib ba ku tuna ba a cikin su aka samu su Khalid ibn Walid ba ku tuna ba to da mala'iku sun kashe su ina su Abbas ibn Abdul Muttalib ya jama'a ku gane me tauhidi me matsayin tauhidi me matsayin aqida ku gane me Allah yake nufi me yasa Allah ya halice mu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين wannan ba shine dalilin hadisan mu dalilin samar da duniya dalilin zuba mu a ciki dalilin hadisan ka kana dan dindiri kana dan kaza kai in mun ce zamu rinka bin tafsirin malamai kullum sai mu ta tabbata a aya guda amma in dai za a bi ta guda hakan zamu je insha Allah Allah ta mu dace amma mu rinka sa ayoyi mu rinka ganewa ya ku bayin Allah mu rika fahimtar alkur'ani fahimta da gaskiya Allah ta mu gani Allah ta rubuce kan hakka Allah ya yi wannan tsari ne don ya tabbatar da gaskiya ya tabbatar da tauhidi a ban kasa a bauta masa shi kadai kar a hada shi da wani cikin bauta a san sunayen Allah a san sifofin Allah a san sunayen Allah kulluha alhusna a ambace su da su a kira shi da su ba tare da da asala su ba ba tare da masala Allah ko tamsilin Allah subhanahu wataala ba a'a من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه آه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل من استقايده sannan a gane cewa sifatullah kulluha sifatu kamal to a gane wannan shine Allah yake cewa yuhibbul haqqa wa yubtil al batila don Allah ya rusa ƙarya ya ƙaryata ƙarya ta yaya kawai a gane Allah shine Allah tauhidi shine tauhidi tauhidi shine abin da Allah yake so kafirci shine abin da Allah baya so shine yuhiqqal haqqa wa yubtil al batila walau kariha al mujrimun ko da mujrimai sun yi ko da mujrimai ba sa so mujrimai masu laifi masu shirya makirce makirce don su rusa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsara ta yana bibiya ta abu na gaba da na manta shine ku sani cewa lallai tauhidi baya tabbata a doron kasa mafi yawa sai in an sha gwagwarmaya shi za Allah ya jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka fita tsakiyar tukunna sanai sanar da su ga masu makamai suna tawowa sama da dubu sun ninka su ninki saboda me in za ka yi kira zuwa ga tauhidi to duk wani tsangwama da duk wani karubale da duk wani abu sai ya zo maka amma ka tsaya fem menene ka tsaya tabbace ko yau ka tsaya tabbace ka tsaya tsayin daka akan tauhidi ka tsaya tsayin daka cewa lalle ba gudu ba ja da baya shi yasa Allah subhanahu wataala ya jarraba sahabbai shin ya gani akwai munafurci ko kuma imani ne na gaskiya shine suka tabbatar da imani na gaskiya shine Allah ke to goge yanzu bi hikkal hatta wa yubtil al batila walau kariha al mushrik shine matakin da muka manta mu faɗa ba a baya shine lokacin da aka tsaye da su din nan don a gane shin da gaske imanin yana nan tabbace kuma za su iya jure dukkan gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi inda za su jure dukkan gwagwarmaya wajen tabbatar da tauhidi to Allah a shirye yake ya taimake su kuma su ne akan gaskiya insha Allah kuma su za su yi nasara ila yawmil qiyamah domin inna nahnu narithul arda wa man alayha wa ilayna yurja'un doka ya abunan bayin Allah na kware su za su gaji kasa ila yawmil qiyamah tauhidi shine zai wanzu da tauhidi za a kare ashrarun nas tashin alkiyama za ta faru a kansu amma tauhidi zai tabbata saboda ka shine yuhikkal haqa don Allah ya tabbatar da gaskiya shine tauhidi wa yudil al batila ya karya ta karya walau kari al mujrim ko da mujrimai sun yi ko ba sa so ko ya za su duk tsare tsare su tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka ake son a kashe shi amma ba a kashe shi ba ko ku gane cewa lallai Allah shine Allah bayan ya gudu ya tsira yanzu sai gashi Allah ya ce ya fito ya fito ba tare da shiri ba ya Allah sanar da shi bayan ya fito cewa ga kaza ga kaza a babba tana yawan hunai yawan hunai ai in kana neman ranar hunai wani zai ce kai ni irin wannan tafsirin hanya ba ragwanci ake sa wa mutane ba ana cewa kar su yi kaza kwazo ina kwazo ya tabbata cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin jarunta yana cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ja da bayan cikin manhajin manzon sallallahu alaihi wasallam ko babu tsoro a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su dari uku da goma sha uku ne amma Allah ya ba su nasara can kuma su dubu goma sha ne suka fito shine mafi akallan adadi da ake fada wani adadin yana cewa su sama da dubu arba'in ne suka fito yaran yakin gudai amma da Allah ya girgiza su suna alfahari da yawan su musamman sabbin musulunta wanda abun bai za bai tsara su bai ratsa su sosai ba suna alfahari suna kaza kaza sai Allah ya jarrabe su da ya jarrabe su sai ga sunan sun watse dukan sun gudu sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasa da mutum 70 ne kawai suke tare da shi su Abbas ibn Abdul Muttalib sun tsaya Abu Sufyan ya tsaya Abu Bakar Siddiq sun tsaya Abdullah ibn Mas'ud sun tsaya Umar ya tsaya Ali ibn Abi Talib ya tsaya da wasu daga cikin sahabbai sun tsaya sun jajirce waɗannan da suka tsaya suka jajirce Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga kafirai ne sallah a gaban sa sahabbai duk sun gudu da fa su mutum dubu goma sha ne a takaice kenan amma duk sun watsa saura mutum saba'in yanzu an kwatanta da dubu goma sha da sauran mutum saba'in ai za a iya cewa ma kowa ya mutu kamar ba a saura bane ma to don ku gane kwazon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau alfadari bai hau doki ba doki da alfadari wanne ya fi gudu doki ya fi gudu wanne ya fi iya tserewa da jajircewa a wajen yaki doki ko alfadari alfadari ba shi ko jaki bai kai sauri ba amma don a nuna ma rashin tsoro da iya jajircewa don tabbatar da tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau alfadari da yawan alfadari kuma sai yana tafiya yana cewa ana rasulullah ana muhammad ibn abdullah don kar a kashe wani in ana duk mai neman kashe muhammad kar ya kashe wani ya zo gani nan haka yake cewa yana matsowa gaba kafirai suna ja da baya sauran ci kaɗan ne ba sai yana matsowa gaba su ko suna ja da baya yana matsowa gaba suna ja da baya ga su barkatai a gabansa amma yana matsowa gaba suna ja da baya don me a nuna ma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciya balle irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tauhidi shugaban masu aqida to saboda haka a gane irin abin da Allah subhanahu wataala yake karanta da mu cikin wannan ayoyi muna fata Allah ta mudace sai Allah ta muna rayi zaka ji abu na gaba da Allah yake karantar da mutane cikin fita yakin badar insha Allah ta'ala muna rayi zamu cikin rigayen sai wallahi ta'ala muna fata Allah ta mudace
kuma ya sa kawai a gaban da كانت الرسالة مع خلاء لنفس الكلمة لو أنا ما فيها لو أنا ما فيها أنا بس ما أكون بينهم ومن أنا كنت كما أن تأكل لا يكتب عن الأجواء وتعلم تأكل عن الأجواء وما تأكل الجلال ونقول للجلال نحن نحن بها ويبني استقامات أربعة من الجلال كما أنا تأكل الأجواء لا تتعلم الأجواء وربما تأكل الجلال يكتب بين الأجواء في يكون مسلع ومن الأمن رحمة خالد سمينا سوريا أنا كنت أتحدث كان أقرأ رحمة خالد سيدي في أوروبا سيدي في أوروبا Thank you. Thank you.
da duka waɗannan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i dukanmu muna da bukatu da yawa kuma yawanci wanda duk ya turo takarda yana cikin bukata muna roƙon addu'a a gare shi kamar yadda yake roƙon addu'a a gurin bayan Allah haka shi ma abun a roƙi addu'a ne domin kuma bukaci ne wanda Allah subhanahu wataala kuma yana ansa addu'an mabukata wanda suka ambaci bukatoci da yawa wanda suke abunan na rashin lafiya daban-daban Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke maganar neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da aiki mai albarka wanda suke shirin cin jarrabawa ko suke bukata a taya su da addu'a Allah ya ba su nasara cikin jarrabawa yanzu muna fatan Allah ya ba su nasara masu rubuta waye ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara ya ba su sakamako mai albarka mai kyawu irin wanda suke bukata a ko sama da yadda suke bukata wato yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake abunan bukata ya sanya albarka a ciki sannan da masu neman aure Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aure mai albarka mata da suke bukatar mazaje na kwarai Allah ya ba su mazaje na kwarai kamar da su zo da kuma aure mai dorewa Allah ya tabbatar da haka sannan dukkan waɗanda suka turo bukatu wani akan maganan jari wani kuma yana bukatar abin ya ya ci jarrabawa kuma ya samu keke a ga wannan masha Allah shi bukatar su keke insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi keke har ma da su mai masa addu'a keken ya zama mota Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da abu mawa mai albarka ya kuma ci jarabawa ya cigaba da kuma karatun alkur'ani mai albarka dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita wanda shi yana bukatar aihuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da zuriya tayyiba wanda yake bukatar gida Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da gida a na halal dukan mu gaba daya waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya fitar su cikin kuncin da suke ciki yan uwan mu musulmai cikin halin da ake ciki musamman irin wannan rayuwa da ake ciki muna fatan Allah ya kawo mana sauki ya kawo walwala kawo mana saukin rayuwa Allah ya azurta mu ta inda ba ma tsammani da arziki na halal Allah kuma ya azurta mu da kana'a cikin abin da ya bamu duk abin da yake ba na halal ba Allah ya nesanta mu da shi abin da yake na halal Allah ya kusato mana da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu abin da shi ma ya turo a iyayensa addu'a muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu dukkan mu gaba ɗaya nan kowa yana addu'a ga iyayensa muna fatan iyayen mu Allah ya gafarta musu da furansu Allah ya fi mana ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu Allah ya sa mu da su muna daga cikin wanda Allah ya yanta irin wannan ini mai albarka Allah ya hada mu da su cikin jannatin firdaus duk abin da muka aikata na kurakurai tun daga Ramadan na ga abin da ya gabata kai tun daga lokuta da zikirin sakon da muke yi Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ya yafe wa zunuban su a wannan ini mai albarka Allah ka yafe mana zunuban mu ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka yanta wuyayenmu da wuyayen iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka haɗa mu da su cikin aljanna firdaus ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا wannan haduwa ta mu Allah ta haduwa ce mai albarka Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace a cikin wannan ini mai albarka karatun da muka yi Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gurin sa subhanahu wa ta'ala Allah ya azurta mu da tabbata bisa tsarin manzo sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zama tashin tashina a rayuwar mu Allah ya nesanta mu da shi Allah ya mana maganin fitintinu ya kare mu daga fitintinun ƙarshen zamani Allah ya saukar da albarka a cikin gidajenmu ya mana kariya ya yi albarka a cikin zuriyarmu da iyalanmu Allah ya sa su zama kurrata aini lana duniya da lahira Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk abin da ba ma tsammani da sharri Allah ya mana kariya daga sharrin makiya ko mahasada ko duk abin da ba daidai ba اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من نحورهم يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أو أقيدتنا أو أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci duk abin da suke yi Allah ka ba su ikon yin daidai abin da za su yi daidai ya zama ci gaba ga rayuwar mu da addinin mu da al'ummar mu Allah ka sa ka dora su akai duk abin da za su yi zama ba daidai ba Allah ka gane da su su gane Allah ka sa kuma kansu aikata Allah ka azurta mu da arziki na halal a wannan gari namu na Gombe. Shugabanninmu a Gombe Allah ka ba su ikon yin adalci da yin abin da zai zama nagari a rayuwarmu da addini. Shugabanninmu a ƙasa Allah ka ba su ikon yin adalci da aiwatar da arzikin ƙasa ga talakawan. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa su yi abin da mu za mu mora addinin mu zai haɓaka rayuwarmu za mu samu tattalin arziki mai albarka. Waɗanda ba su da aiki Allah ka azurta su da aiki waɗanda suke jarrabawa Allah ka ba su nasara cikin jarrabawoyinsu. Dukkan kowa a cikin nan irin aikin da yake yi na alkhairi Allah ta karɓaɓɓe ne aikin magurin Allah subhanahu wa ta'ala duk gudunmawar da kowa yake bayarwa da wannan karatu da alarama da yake jan baki da mu da kuke kusa da shi da waɗanda suke duk abin da kowa yake na aikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ta ayyukan mu karɓaɓɓe ne a gurin Allah Allah ya kare mu daga riya ko kuma wani abu na rashin ikhlasi Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin maganganun mu da cikin ayyukan mu Allah ta aikin mu karɓaɓɓe ne a gurin Allah in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya daura rayuwar mu muna masu imani Allah ya mana kariya da kariyarsa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تقطع البركة أسمونا جامعة هم ɗaliban da suke karatu a cikin Allah ya albarkace su Allah ta su yi abin da shi ne na kwarai shi na tsara cikin karance karancen su su yi karatu mai albarka su amfani addinin musulunci da musulmai a ko ina suka samu kansu malaman da suke karantarwa Allah ya musu dacewa da ayyukan kwarai da abin da zai zama na alkhairi a rayuwarsu da rayuwar ɗalibansu da rayuwar iyalansu da ci gabansu da karance karancen da malaman da suke karantarwa suke yi su ma na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su cikin karatunsu dukkan ma'aikatan wannan jami'a daga sama har kasa Allah subhanahu wataala ya taimake su shugabannin wannan jami'a daga bayan sansala da mataimakansa Allah ya taimake su Allah ya ba su ikon aiki na gari wanda zai taimake mu ya zama ci gaba a wannan jami'a mai albarka Allah ya saukar da dacewa a cikin al'amuran su duk abin da zai zama dacewa da abin da zai zama alkhairi Allah ya taimake su a kansa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk